الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المهدر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفن وبعد الحمد لله يوم الخميس قوم شاء بيو قوتن شاء ايا ألف دبو بيو قوم شاء بير من ساكن أدواء وانا مسلاتينا من البركة don ci gaba da karatunmu da muke gabatarwa a irin wannan rana na littafin maulanmu shekul islam maulaya sharif ibrahim sale al-husaini radiyallahu anhu mai suna annahjul hamid wanda yake magana akan wato abin da ya wajaba akan dukkan mukaddamai da dukkan muridansu wanda insha Allah za mu tashi akan wani dogon hadisi kamar yadda na faɗa shi dai inda muka tsaya in ba manta ba babin matsalan shi muƙaddami ba a so ya nemi a ƙaddamar da shi a ƙaddamar wato in shi shaihi ya ga cancanta na muƙaddami ya naɗa shi to babu matsala amma haka kawai ka tashi ka zo ka ce kana neman mukaddamanci ba a yarda ba saboda ba wato hadisai da muka karanta a baya wadda ma'aiki ya tabbatar mana cewa duk wanda ya nemi wannan lamari namu to ba ma ba da shi ga wanda ya nema hadisai dai in ba manta ba sun gabata akan wannan har ma ma'aiki yake cewa idan an baka shugabanci in har roƙo kai nema kai to za a barka da shi da kanka ka yi ka taimaki kanka amma in baka kawai aka yi baka roƙa ba so za a taimake ka Allah zai taimake ka akan wannan jagoranci din in ba manta ba hadisin Abdulrahman kenan bin Samura da sauran hadisai da muka karanta kamar na Abu Huraira da Annabi yake ba da labarin cewa lalle mutane za su zo suna kwaɗayin jagoranci kuma zai zama na dama ranar tashin duniya ga duk wanda ya yi shi da haka dai a takaice hadisin da muka karanta a baya sun nuna ba a son mutum ya nemi shugabanci amma an naɗa shi bisa dole to nan ya zama mala budda sai ya karɓa a bisa dole ɗin musamman ma iya cancanta kar kuma a wurin naɗi kamar da muka karanta a baya mutum ya zo don yana da iko a guri ya naɗa wa al'umma mutumin da bai cancanta ba bai da qualification da ya zai iya jagoranta ko tasalludi akan al'umma ya jagorance su don kawai kai ne mai faɗa a ji ko mai kuɗi ko mai mulki ka ce za ka ɗaura mutane wanda bai cancanta ba wannan bai halatta a musulunci so yau za mu karanta wani dogon hadisi wanda yake marfu'i ne har kan manzon Allah sallallahu to ga nan marwacin sa me sunan me sunan marwacin nashi an waye aka ce na ta na وعن زياد بن الحارث alme na حديثي مولاي شريف رضي الله عنه يا كاو حديثي يتي وعن زياد بن الحارث السدائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته فبلغني أنه يريد أن يرسل جيشا إلى قومه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الجيش أنا لك بإسلامهم وطاعتهم قال افعل فكتب يعني فكتبت إلى قومي فأتى وفد منهم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وطاعتهم فقال يا أخا سداعي إنك مطاع في قومك قلت بل هداهم الله وأحسن إليهم قال أفلا أؤمرك عليهم قلت بلي فأمرني عليهم فكتب لي بذلك كتابا وسألته من صدقاتهم ففعل وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ في بعض أسفاره فأعرسنا فأعرسنا في أول الليل فلزمته وجعل أصحابي يتقطعون حتى لم يبقى معه رجل غيري فلما تعين الصبح أمرني فأذنت ثم قال يا أخا صداء أمعك ماء قلت نعم قليل لا يكفيك قال صب به في الإناء ثم تني به فأدخل يده فيه فرأيت بين كل إصبعين من أصابع من أصابعه عينا تفور قال يا أخا صداع لولا أني أستحي من ربي لسقينا وأسقينا نادي في الناس من يريد الوضوء قال فاغترف من اغترف وجاء بلال يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا سداء أذن ومن أذن فهو يقيم فلما صلى الفجر أتاه أهل المنزل يشكون عاملهم ويقولون يا رسول الله أخذنا بما كان بينه وبين قومه في الجاهلية فالتفت إلى أصحابه وقال لا خير في الإمارة لرجل مؤمن فوقعت في نفسي وأتاه سائل يسأله فقال من سأل الناس عن ظهر يثينا فهو صداع في الرأس وداء في البطن فقال أعطني من, صدق من الصدقات فقال إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جعلها ثمانية أجزاء إلى آخر الحديث لا مجاود إذا مكرمت عليه بالدوكو لسوسي لا مجاود مكرمت أشدك إن شاء الله وعن الزياد وعن زياد بن الحارث an samu wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mai suna ziyadu dan harita wa an ziyad ibn harith ziyad ibn harith kai daga ziyadu dan harith as-sudai wato inkiyarsa kenan as-sudai shi ne aka karɓi wannan hadisi a gare shi kuma hadisinsa ne saboda da shi abun ya faru dogon hadisi ne akwai koyarwa kala kala kala a cikin wannan hadisi da aka sai a lura kwarai da gaske a ɗauki izina shi kadai ɗinsa insha Allah za mu taƙaitu a kansa a zaman mu na yau ziyad ibn al-harith yace shi a soda yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bay'atuhu sai na mai mubaya'a ma'ana na karbi addinin musulunci shine mubaya a lokacin fa bay'atuhu nayi mai mubaya wato nayi mai mubaya'a na karbi addininsa kenan fa balagani annahu yuridu an yursila jayshan ila qaumi katam ana zaman zama sai labari ya riske ni cewa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana so ya aika runduna na mayakansa sojojinsa zuwa ga jama'ata wato za a kai hari abinda muka karanta din nan saraya kenan sariyatu za a tura rundunar yaƙi wato brigade kenan ko wadda za ta kai hari zuwa ga jama'ata labari ya riske ni akan wannan fa qultu sai nace ya rasulullahi ya kai ma'aikin Allah jakadan Allah raddil jaisha ya ce ya rasu da layi ina roƙon alfurma ka kwance ɗamaran waɗannan mayaƙa mana ka juyo da su raddil jaisha ka juyo da waɗannan mayaƙa su dawo su kwance ɗamaransu na yaƙi ina roƙon alfurma in ba ku manta ba mun karanta wannan a usulul fiqh ko in wannan sunansa kamar da yake ba zai zama amru ba al'amru sai ga mamman juna ko ko ba ka bane to wannan sahabi yake ga manzo Allah raddin sai sha yana umurtarsa a dawo da to ba mun ni bane iltimas suna iltimas neman al'umma ce kawai da aka yi ta yara sula a dawo da wannan mayaka su kwanci kamar su أنا لك بإسلامهم وطاعتهم أنا لك بإسلامهم وطاعتهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نالا من شيمك مسلم تنسو تسلم مك نزاسي ميك أو يحمانا biyayya gare ka na lamunce maka in Allah ya yarda za su musulunta cikin ruwan sanyi za kuma su miƙa wato wuya na biyayya gare ka shine ana laka ma'ana na lamunce maka bi islamihim da musuluncinsu wa ta'atihim da kuma biyayya a gare ka wato biyayyar su zuwa gare ka na lamunce maka in Allah ya za a yi haka daga a dakatar da wannan baya karkar su je su yake su kaga dan uwa wato wato lamarin yan uwantaka jinin ta ne saboda ka ya tausaya musu kuma yana da yan dabarbarunsa ya sani da zai yi su miƙa wuya ɗin ba tare da an haɗa su da kan sakayi ba su sallaba a cikin sauƙi saboda haka dai sai roƙi alfurman nan ƙala al a gyara wannan ina ga kama na kwakwai akwai hamza a sama to a gyara ba aka bari babu hamza a sama kuskure ne na ɗabi kawai in al ne ba al ba kala ifa'al ya ce ka aikata haka ka aikata haka ma'ana ka yi abin da ka faɗa ne na wato cewa dabarar da za ka yi za su musulunta cikin ruwan sanyi ba tare da mun tura musulunta ba to ka yi haka annabi ya bashi umarni ba ka tabbata ila ƙauni ya ce sai na rubuta takarda zuwa ga jama'an tawa na aika musu fata wafdun minhumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai wasu jama'a suka bakonci shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi daga garin namu kenan suka taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi islami wa ta'atihi suka zo da musulunta kuma suka musulunta suka kuma yi biyayya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam faqala sai annabi ya ce ya aka su da'in ya kai ɗan uwan su da'i in ba kuma ta ba farkon hadisin an ce ziyadi bin menene alharis as-sudai shi annabi ya ce ya aka su da'in ya kai ɗan uwan su da'in innaka muta'un fi qaumika kai din nan naga lalle abun yi wa biyayya ne cikin jama'arka jama'arka sun sallama maka sun wato suna ma biyayya qultu shi ziyad ibn al-arif yace sai nace bal ya rasulullah abu ba haka bane dai hadahumullahu Allah ne kawai ya nufe su da shari'a ya shirye su wa ahsana ilayhim ya kuma kyautata mu ya kyautata a gare su ma'ana ga ga koyarwa na farko da ba ta hadisin yana koyar da abubuwa da yawa ko da zarar an nuna kai wani abu ne kai wata bajinta to ana so kai ladabi wa halala ilahiyya ka nuna Allah ne yayi kai ba komai kai ba ka komai a ciki wani hadisi yana koyar da wannan a ce kai lalle ya kana Allah a san yi himma kai wannan lamari kai gaskiya kunu ba gaskiya da ba ku sa baki a lamarin nan ko ba ku shiga lamarin nan ba kan kai ban san da zai ba a a a a wannan lamari ba Allah ne ya yi ba mu da wani abu a ciki to sai ka yi ladabi ba wai an gaya ma kai ne kai kaza ha ai da ba ai mun saba irin wannan aiki ko ai ya wannan ai mun saba irin wannan aiki ai kullum dare ba dare ba rana shine aikin mu ai ya dada koda kansa mana in ma ya ga kaman koda ba ta yi ba ya koya maka yadda za ka yi to ba haka ake so ba kai ladabi wa halara ilahiyya dai shi yasa komi ka fawwala wa Allah shine yake yi shine addaru shine annabi dukkan abu mai amfani in ya same wani ko ya same ka ka ji lalle Allah ne duk wata cuta da ta same ka ko ta samu wani cutarwa ka yarda Allah ne kar ka daura wani ka rama wani ka halaka saboda haka dai kaga ya yi ladabi ga halaran Allah cewa Allah ne ya shirye su ma'ana shi ba wai don kawai wai abun yiwa biyayya ba ne a kawai ne ba haka ba ne Allah ne kawai nufe su da shirya ya kyautata musu ƙala sai annabi sassalam ya ce a fala'u amiruka alaihim ita shin bana naɗa ka shugabanci ba a kansu tunda har haka suke ma biyayya annabi yake gaya musu bana shugabantar da kai ba a kansu ka zama jagoransu ƙultu ziyadubul harith as-sudai yace nace bali na'am ya rasulullah ma'ana bismillah annabi yace zai ma ba an gama ko ba ne sallama ko ni kauya ya ce bale ya rasu da Allah ya amsa kawai fa'ammara ni alaihim annabi sai ya naɗa shi jagora a kansu su wa'innan jama'a tasa bayan ya naɗa shi jagoranci bari ku ga olo-olo in an ba da jagoranci na addini yadda ake yi kai har da ma na duniyar ma fakata bali bi zalika kitaban wannan jagorancin da ya bani sai rubuta min takardar da take tabbatar da wannan jagoranci ana jin wannan fakataba li bi zalika kitaban bi zalika in ai da wannan jagorancin da ya bani din fakataba li sai rubuta mini wata takarda babu wani muƙaddamin da za a naɗa shi muƙaddamanci ba ba shi in casa ba da zaran an baka muƙaddamanci dama muna babin takdimi ne ya ko to akwai takardar da za a bata a ce ba shi wanda ya baka ya ce ma shi wane ne ya kaddamar da shi wane kuma wane ne ya kaddamar da shi wane kuma wane ne ya kaddamar da shi har kan shautin jari razin mawa haka salsala ta taqdimi a tsarikan zuhaye take haka yan uwan muqadirawa da shazaliyawa da kuma sauran arusiyawa da dukkan dai ɗariƙu da ake da su ɗin nan shazaliyawa duka dai kowa an ba shi sai ya dangana da shehin ɗariƙa gaba ɗaya wadda duk aka ba ta dini zai iya ba da wata ɗariƙa to wannan shi ne amma annabi ya bashi ya rubuta masa wata takarda akan tabbatar da wannan jagoranci da ya nada shi kuma ko ministoci aka nada sai an ba su takarda haka ne kana bayarwa ko da jiya muna kallo an nada sabbin ministoci kowa san da aka bashi tashi ta ganda shugaban kasa ya sa hannu aka bashi shi ma ya sa hannu shi kenan ya karɓa ya kama aiki daga rana daga a duniya ma dai in kaga sun yi wannan kaga dai sun kwaikwayi annabi muhammadu ne sai salaf shi ya fara gashi in an naɗa jagoranci a baka takardar shaidar cewa an ɗaura ka shugabanci ne ko an naɗa ka wa sa'altuhu min sadaqatihim shi ziyad ibn al-harith as-sulai yace sai na tambayi annabi sallallahu ya ba wato ya bada sadaka a basu cikin dukiya da annabi ke rabarwa al'umma sallallahu alaihi wasallam yace sai na roƙa musu su ma a basu fa fa'ala sai annabi ya bayar ya aikata haka abinda na neman din ya ɗiba aka ba su ma'ana mu'allafa ji kulubuhum kenan saboda da tabbatar da su ka san dama haka ka'idar take yawanci labarin haka yake lokacin da aka gama aka yi wani yaƙi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo ya rika raba ganima ya ɗiba ya bawa wannan ya ɗiba ya bawa wannan ya ɗiba ya bawa wannan mun taɓa karanta wannan hadisin ma da littafin sama musamman ko sai wayansu suka fara korafi mutanen lansaru na madina sai suka fara korafi sai sa'adu radiyallahu anhu ya zai ce ya rasulullahi jama'a suna korafi suna korafi ya ce a kan me kuma ya ce a kan wannan rabiyar da aka yi da ya rasu lawai wato ba su samu ba ya ce a a wai na anta wai na anta kai a me ra'ayinka ba wai su za ka ce ba kai me ra'ayinka ba jama'a suna ƙorafi ba kai me ra'ayinka ya ce ya rasu gaskiya ba ana illa fi kauni ni ba dai wallahi ra'ayin kenan wallahi tallahi ya rasu ni ba ra'ayin kenan ya isa ya koya annabi annabi ne zai koya ba shi ya gaya mai abin da yake saƙawa ba ha wasu ba da haka suka musulunta ba mun ci ya karanta wannan hadisa mai ko yana daga cikin su sulkin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu sufyan saƙe saƙe kawai yana kallon annabi yana saƙe saƙe a ransa wannan ne wai zai ce wai wai ta yaya wannan zai ce zai wai zai zo zai yaƙi mu zai cikin mu zai annabi ya ce yadda za a yi kake so a zuciyarsa ba yake tambaya ya ce ai kaza kaza kaza ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu annaka rasulullah magana ta kare abu da yake saka harinsa ya ce ina kake kawai za ka gaya me ra'ayi ka ya ce ra'ayi ke dan ya rasulullah ba wani koyi koyi ya ce to ka je ka kira mini jama'a ta duk kai shela ina so ganin kowa aka zo aka taro annabi ya ce shin ban same ku a garin nan kanku a rafe ba na haɗa kanku kuka da abu ya sake cewa ku kam ba ku ne na samu ba ku da komai ba Allah ya arzuta ku da ni ba ku ne da zaka yi ya ce annabi ya ce bara ku rama ba ce bara ku rama ba kun gada masa ku ce kai din ba musa ba muka same mu an koro ka daga garin ku ba muka karbe ka baka same mu kaza ya ta ga musu mai kun gada ba ku faɗi haka kuma ka duba annabi ba yadda yake ce ku koran ta mini mana kuma ka ce Allahu amanu wa rasuluhu Allah Allah ne kadai ya isa goranta duk duniya sai dai manzon Allah saboda kayan su ne sun ga dama su baka in sun ga dama su hana ka ka ta bayu in sun baka ta hannu in sun hana ka annabi shine wato ambasadon Allah a cikin halitta ko minan nasi yudi wa yamna'u ne ko diyaru liman fil khalqi yu'ti wa yamna'u shine mai bayarwa shine mai hanawa manzon Allah ya baka shi kenan an gama mana to a takaice dai annabi ya ce musu to yanzu ku ba fa yadda ba ku mutanen lansaru in raba dukiya in bawa mutanen makka waɗanda cikin waɗanda na ga ba su gaba tabbatuwa ba ko sababbin musuluntar da musuluncin nasu bai ƙarfi ba a ba su garin kuɗi sosai dukiya saboda a ja hankalin su a taimake su samu shiga aljanna wai an ba shi kuɗi saboda shiga aljanna kai kaji manzon Allah yana so ka shiga aljanna kawai sai ya baka kuɗi saboda ka daɗa sallama masa ka yarda shi manzon Allah ne in ba kwa yarda a basu basu saboda su samu su ma su shiga aljanna ku kuma in an tashi rabiya sai a baku ni kawai ku koma da ni ni ne naku ku kaso kawai sai suka yi ta kuka suna rugon aljuna suka ce rafina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hazzan wa isma mun yarda annabi ya zama shine rabon mu shine kason mu wallahi mun yarda su je su rike duniya so saboda haka dai annabi ya ba su wannan sadaka cikin dukiyar sadaka da shi ziyad ibn al-harith as-sudani ya tambaya musu wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yawma idhin fi ba'd al-asfar annabi ya kasance a wannan rana yana cikin ɗaya daga cikin tafiye-tafiye da yayi ziyad yace muna cikin tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa arafna fi awwalin layli yace kawai sai muka fa'arasna fi awwalin layli sai muka sauka don mu huta kafin mu ci gaba shine wato arrasa in an ce arrasa alqaumu da larabci arrasa alqaumu ai wato mutane sun sauka irin sauƙin sauka da ake akan abin hawa ko dabbobi din nan ana cikin tafiya sai dan sassauƙa sassauƙo da a zauna a samu wurin hutawa a huta don a ci gaba din nan shine sarra'a sarra'al qaum to sai muka sauka muka sauke sirri don mu huta a cikin farkon dare falazimtuhu yace kawai sai na lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zauna kusa da shi wa ja'ala ashabi yataqadda'una sai jama'a ta suka rika zarewa daddaya suna watsewa suna tafiya kawai suna tafiya suna bari suna tafiya shine taqadda'una hatta lam yabqa ma'ahu rajulun gairi har ya rage ma babu kowa a gurin da muke da manzon Allah nan in ba ni ba sai shi kare duk aka wace aka bar kowa ya tafi wani wuri hakan nan falamma ta hayyana subuhu yayin da asbahi yayi amarani sai annabi ya umurce ni fa azantu sai na kiran sallah annabi ya umurce ni da in yi kiran sallah sai na kiran sallah din sun makala sai ma'aiki ya ce ya aka su da'in ya kai ɗan uwan su da'u amma a kamawan shin tare da kai akwai ruwa? ƙultu na am na ce lalle akwai ya rasu da Allah sai dai ƙalilun la ya fi ka ɗan kaɗan ne ba zai ishe ka ba ya ma'aikin Allah da zai ishe ka ba ƙal sai annabi muhammadu sallallahu ya ce sabbihi fil ina'i ka zuba wannan ruwan a cikin kasko tun ma'ati ni bihi sai ka zo mini da kasko wannan ruwan da kake da shi zuba shi cikin kasko sai ka zo mini da kasko da ya zo da kasko ya ce fa ada kala ya da hufihi sai annabi ya sanya hannunsa a cikin wannan kasko ne ya ce fara'aitu baina kulli isdi'aini min asabi'ihi ainan tahuru kawai sai na ga tsakanin dukkan yatsa da yatsa na manzon Allah ga idon ruwa kai ka ce bohol ne yana ta uga ta fawwara kenan ba da ta fawwara ta fa'ala ai ta fajjara yana ta ugar da ruwa kai ka ce andororo ne wannan shi da shi Ibrahim ya waki a diwaninsa kafin wata adadu ayi mustafa laisa na fiye da nan abin nan وصبعت الأحجار في وشك في وقت كفه فهاي الذي كرمات راس الطوائف مالك كاي كنا أها نعم من بنان الطائف mashanna wa wannan kaza eh eh wa asada jiyushan ne farko wa asada jiyushan ne min banani la qaib eh wa fa ayatuhu wa asada jiyushan bi faidin min banani la qaib shehu ibrahim yace fa ayatuhum mu'jizozinsu kakaf ɗinsu jakadun Allah manzanninsa ayatu ai mu'jizozin manzon Allah ne ma'ana aro aka ba su mu'jizozinsu kakaf na manzon Allah ne an ba su aro ne suka ɗata suke mora daga na manzon Allah ne wa shi ma'aiki karsaka ya shayar da juyushan rundunan yaƙi ko rundunonin yaƙi ya shayar da su ruwa min bananin lafa'ifi daga tafsarfan yatsunsa innan masu laushi sallallahu alaihi wasallam to shi ne wannan hadisin kenan shehu da waƙe kuma aka sha wata riwaya da ta yi magana mafi karancin adadi ita ce wacce ta ce mutanen su ɗari uku ne da goma sha uku kuma akwai riwaya da ta ce dubu wajen da ɗari biyar ne suka sha suka yi alwalla masu bukata duka kenan so bayan wannan ya faru ƙara sai annabi muhammad ya ce ya aka su da'in ya kai ɗan uwan su da'u laula anni laula anni asta'i min rabbi da ba don ina jin kunya na ubangiji na ba la taqaina wa asqaina da sai mun sha mun kuma shayar mu ma na nan mana rundunan mu sha mu shayar da wasu ma amma sai aka ya taƙaita shi a su ɗin rundunan suka biya bukatar su an gane bayanin ko so yanzu wannan tsakani da Allah in ka dubi wannan portion da muke magana a kai mutum don hauka ya shafe shi ko baƙin aljanu ne ya buge shi ya isa ce shi kamar mazan Allah ne an taɓa mutumin da ya ƙuƙugar da ruwa kamar gobar a yatsunsa yatsu in ba shugaban halitta ba annabi muhammadu ko na ka mutane su kiyaye kansu su sani wallahi annabi riga ne kawai aka sanya masa irin ta mutane kawai amma ba kamar mutane bane shi kawai yanzu don mutum ba shi da hankali akwai wani soja a najeriya mai suna burutai burutai yanzu don an ɗauke ka yau kurtu an ɗauke ka yau ɗin nan kurtu ka yi fito daga training a zariya ko ɗaya daga cikin guraren training na soldiers kawai sai ka ce ai kai ma kaman burutai ne shugaban sojojin najeriya kai bai kace kamar shi ne general ka isa soja ba amma kuma in kun sa uniform ba kowa uniform ne iri daya ko ba iri daya bane kalan ko kalan iri daya hulan iri daya haka za ka gani in an zo ya shiga tsakiyar kowa ba za a gane ba sai dai wanda ya san mai gani har hanji sosai in ya duba kafadansa zai gane wannan janar ne wannan kuma kurtu ne a wannan sajen ne a soja ko wannan corporal ne a soja a wannan inspector ne a wannan ya kai asp assistant superintendent a wannan ya kai wane ne haka dai mukamai mukamai tsabakan an tsabake ko lieutenant kanar har zuwa dai har ƙarshe dai har har major general har general ɗin to tsakani da Allah in soja ma dukanku in an ganku uniformly za a ɗauka abu ɗaya ne amma da abu abu ba abu da yawa ne ma ba biyu ba kowa da nashi mukami amma duk kala ɗaya in an ganku don kawai an sa annabi riga irin namu sai ka ɗauka kawai irin ka ne shi babu yadda za a iya zama irin kawai zamanin sa ai su suka fi kowa sani haka tunda za a cire takalmi a taka ƙasa kowa a ga takun kafansa ba za a ga na manzon Allah wannan kada ya isa ka gane kawai ba irin ta bane kawai ba taɓa ganin inuwansa ba kullum ana gaya mana wurare maulidi ko kai kuma fa ko yanzu nan lantarki da ya saka kai ka miƙe za a ga inuwanka saboda mai lantarkin ya fi ka haske annabi kuma babu wani abin da za a samu inda wai sunansa haske ne yake da shi to bai kai hasken manzan Allah ba da hasken annabi ba ya samu hasken to ta zai haska shi ya ga inuwansa da zai yi ba shi ya sa ma shi wancan bawan Allah tabi'i wadda aurin malamai ba shine dukkan tabi'i yafi yafi daraja wadda ma'aiki ya sa sayyidina Umar radiyallahu anhu da su ne biya musu addu'a sayyidina Uwaisul Karni kaga shi ya ce ma duniya kam abinda ya kama da inuwar manzon Allah ne abinda su sai na wata suka rayu da shi da su sai na wata suka gani suka mu'amala da shi ya auri mata din nan guda goma sha biyu ya aiki ƴaƴa bakwai ya zama shekara sittin da uku nan dai ko aka saukar da ƙur'ani cikin shekaru ashirin da uku sha uku a makka goma a madina wannan dai da suka yi mu'amala da shi din to inuwar manzon Allah ba hakikaninsa bane hakikaninsa sai dai Allah to saboda haka dai a takeice mutane su kula da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shafi janabin sa to mutane su shiga taitayin su ana an zuwa nan bane so sai annabi ya ce masa najifin nasi kai kira cikin mutanen wannan runduna na yaƙi mai yuridul wudu'a duk wanda ya nufi zai yi alwala yake so yi alwala ma'ana da wanda yake so yi alwala tambaya ce kai kira cikin mutane shin da wanda yake so yin alwala qala sai ziyad ibn al-harith as-sudai yace fa gutarafa man gutarafa wanda yake da bukata ya kamfata ya zo ya kamface ruwa kawai ya je bukatarsa masu kamfata suka kamfata mana suka yi alwala suka biya bukatunsu dai da ake yi na shi wannan ruwa ɗin waje a bilalun sai ga bilal ya zo tun da an kira sallaka wanda suke ɗan nesa nesa a cikin yan uwa za su matso ko tun da sun je an kira sallah ziyadu ibn al shi ya kira sallah to waje a bilalun Bilal a matsayinsa na ladanin manzon Allah su sallam sai ya zo shi da ya zo yukimu wai da nufin wai tsere zai yi ikama tunda shi ne ladan ko ya zo zai yi ikama to ga karatun da nake na taɓa faɗi a wannan masallacin ta mana faɗa a wannan littafin na Maulana Sharif Ibrahim Sale ya kawo hadisi daga manzon Allah cewa duk wanda ya kira sallah sharaɗi ne shi zai yi ikama to ga hadithin yau Allah ya kawo ba wai kana ɗauka ko ni na kirkiri magana don akwai wanda muke wazifa da su a nan suna na ranar na faɗa ko wanda muke wazifa da su to ga hadithin nan Bilal ya zo a matsayinsa na ladanin manzo Allah yuqimu da nufin wai zai tsaida ikama zai zai ikama فقال النبي صلى الله عليه وسلم anan ne duk duniya ya kamata ta saurara ta ji me annabi zai sai ta dau hukunci ta dau wa mana ta yi koyi kuma ba mutum ɗaya ba kowa da kowa فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce inna aka suda'in azana ai dan uwan suda'i shine yayi kiran sallah in ji annabi yace wa man azana duk wanda ya kiran sallah fa huwa yuqimu shine zai yi iqama shi zai tada iqama an ji wannan hukuncin da kyau da uwa a kiyaye shi a ja masa layi a karkashin sa duk inda kaga an yi kuskuren nan zan faɗi inda aka daga ƙarshe zaka ji hadisin waye waice shi waye da waye ka ji dai wanda ya karɓo hadisin daga annabi kan ko ziyad ibn al-harith as-sudai sannan za ka ji da ƙarshe inda hadisi ya fito ya fito yana cikin ɗabarani yana cikin sunan na ibn majah shi ma ya rawaito wannan hadisi annabi yace duk wanda ya kira sallah to shi ne zai yi iqama wa man azzara fa huwa yuqimu wa man azzara fa huwa yuqimu wa man azzara fa huwa yuqimu ina nana ta wannan ne aji da kyau duk wanda ya kira sallah ma'aiki yace shi ne zai tada iqama amma ba a hana kuma fa mutum ya jiyar baka babu laifi wanda ya ikama wani ya jiyar babu wani matsala amma in ladani ne da ya saba jiyarwa karkai mai shishigi kuma ka ɓata ransa ya gaba ikama ka ce Allah akbar ka ɗaga murya a bar masa kayansa to ka san wasu ɗan ina da irin wannan bayanin ne da ya zai ce to a duk masallacin da na je ladan na kira sallah in yayi ikama fa ne zan jiya shi kadai zai cinye ladan kawai ka je ka wannan kaga ba zai yi ba kaga je ka jawo husuma in ba sa'a ba a fita masallaci ladan yana harabanka eh bana ko ya illa dan yana da zuciya idan fita yana hararanka ya daina baka hannu kaga jiya ranka ya zama ya bai fa'ida ba kenan sai dai irin masallaci irin kawai yan iya yin nan wanda suke zuwa sabon da sabon addini din nan mutum ya zo ya tada ikama a masallacin ku a ka liman ya yi Allahu Akbar sai ya it wai shi ba zai jiyar ba wai bidiya ne kaji ƙarya wai bidiya ne wai wannan jahilci ne duk wanda ya ce wannan bidiya ne ba to yana so ya ce sai na abubakar radiyallahu anhu shine ainihin dan bidiya kenan don yayi a gaban masu Allah me sunna ne su suka fi kowa kakalin abun da annabi yake abun da yayi abun da aka yi a gabansa to an yi a gabansa ko sau ɗaya ne kacal aka ya zama doka ko sau ɗaya kaɗai aka yi annabi ya shiru bai cika a ƙara ba ya zama doka misali wani keke an yi ballantana ga babobansa ba jiyarwa babin jiyarwa a musulunci saboda tsabar iskanci sai ka ji mutum wai wai shi wai sun daina wai babu nan an tsoho aboki a zuwa wasu ya komo abin nan kofar dumi irin wannan yin shaɗanu wani ya ya da ya je ina ne ya je ko malaysia ne ko ina ne ya dawo ko madina ne jami'a ya dawo ya zo kawai a masallaci an gonsu kawai sai ya hau kiran sallah kan gonsu da kwace ya hau kiran sallah kawai ranar fari da kiran sallah ya zo ya tada ikama liman ya ji Allahu akbar ka sai it aka fara sallar kura ne shiru wani tsoho kuma ya latti daga cikin gidansa sai ya ji liman kawai ya ce Allahu akbar sai ya ji shiru tsohon nan yana gudu yana harɗe kafansa ya shigo masallacin da gudu ya ce wallahi ƙarya kuke banda da rabu Allah ya ce ƙarya kuke wallahi banda muna da rai Allah kuma dan ƙarfi ya rika yi ba in liman ya yi kabbara dan na kabbara ta ya yi ƙarfi ma'ana a cikin masallaci ba banda da rai muka ƙarya kake ilimin ya ɗago ya ce rubu da wani karatu kamar zai rusa masallaci a sake suke samu in sun zo kuna shiru wai kowa yana tsoro zai bai mai magana ko ya ji kunya sa ko ya ji nauyi ai iska kawai zai canja muku addini yayin da aka gaji a shekara dubu da ɗari hudu da biyar wai shi ya fahimci sunna sunna gina to a kiyaye irin wannan da kaji wani munafuki ya zo masallacin ku yayi muku wannan sallar qur'ani ka danna arjiyar wa kawai in ya ya kaje ta ya firgice ko da ya sake ki kama kuma ne ilawa ya bar muku masallacin ku kuta shi wannan masallacin yan bidiya ne eh aje Allah tura kiya to saboda haka ne wannan hukunci wanda ya ji ya isarwa wanda bai ji ba in kaga an yi irin wannan amfanin karatu ka isa don kana da hujja kana da hujja musamman ma in dan cikin gida ne ce ne da shi maula sharif ma ya kawo shi cikin abin da nisa dan komai sunan ibn majah ina da shi in baka in bai da shi in baka da shi in baka aro nuna ma gurin kaje ka nuna mai in har yana ganin nan kan ai maulana sharif ne ya rubuta littafi a ɗauko dabarani a mawujan nashi a nuna mai hadisi ne daga manzala ba wai ra'ayin maulana sharif bane yanko hadisin yayi don ya kafa hujja shi kan falamma sallal fajr yayin da ma'aiki ya sallaci alfijir din nan atahu ahlul manzil yashkuna amilahum kawai sai mutanen wannan guri da annabi ya sauka tare da sahabbai suka yi suka yi sallar nan sai suka zo wurin manzo Allah atahu ahlul manzil ma'ana mutanen wannan gurin sai suka zo masa yashkuna amilahum suka kawo ƙaran shugabansu amilahum shugabansu a ga larabci kuma in kai ne mai aikin su ko mai kenan zaka daga amal ne amilahum to shugabansu wa yaquluna suka ce ya rasulullahi ya kai bakin Allah akhadana bima kana bainahu wa bain qaumihi fil jahiliya ya rike mu ya kama mu da abinda yake tsakaninsa da tsakanin ɗan uwansa tun a jahiliya wani abu da ya shafe shi da tsakanin ɗan uwansa tun a jahiliya da suka yi masa sai ya zo yana hucewa a kanmu ya kama mu da wannan shi da suka kawo ƙarar saurin manzana su sama to annabi ya rusa hukunci falta fata ila ashabi annabi sai ya juyo ya dubi sabansa wanda suke tare da shi a wannan wurin yaƙi za ta fi yaƙi ya juyo ya dube su shi ne falta fata ila ashabi wa ƙara ya ce la khaira fil imarati li rajulin mu'minin to babu alkhairi ga shugab wato la khaira fil imarati babu alkhairi cikin shugabanci jagoranci li rajulin mu'minin ga mutum inda mu'mini ne ka yaya ma'aiki ne ke magana sai da kulli masanin komai da komai ya ce la khaira fil imarati babu alkhairi cikin shugabanci ke rajulul mu'minin ga mutum inda mu'mini ne ka babu wani alkhairi tattare da wannan yace fa waqa'at fi nafsi kawai sai na jone a bare na kawai take to shi shugaba ne annabi ya naɗa shi a cikin jama'arsa wanda bai ce babu alkhairi tare cikin shu jagoranci ga duk wani mumini ita zai da joli abu a raina kawai take kuma a gurin muna zaune yace wa atahu wa atahu sa'ilun yas'aluhu wa atahu sa'ilun yas'aluhu sai wani mai roƙo ya zo ya roƙe shi ba tambaya bane na fatawa ba nan أتاه سائل يسأله إرمنا والظهير وأما السائلة فلا تنهر ما يبرع ba sa'ila na tambaya a su'al wadda ka sani bane sai ya zai roƙe shi faƙala sai annabi ya ce bari ka ji wani abun mamaki man sa'alan nasa an wahare gainan fa huwa سداع في الرأس وداء في البطن توبة yace duk mutumin da mutum ne bai kullo ko yazo ya annabi tambaya basirun bi sirril gaibi qabla qiyamihi sallallahu alaihi wasallam yana mai tambaya yace da Allah ya rasul abani kaza sai yace duk mutumin da fa ya roki wani a hali yana da hali yaje ya roƙa wai a bashi to wannan roƙon da zai yi zai haifai mai wato ciwon kai da kuma ciwon ciki sakamakon wannan roƙon da yi zai haifar mara da ciwon kai su da'u shi ne headache su da'u headache ciwon kai da'u bat ne kuma ciwon ciki faƙara sai mutumin nan da ya sake cewa a'atini min as-sadaqati to gabani daga sadaka da take jingire na bani nima فقال سيتي إن الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جعلها ثمانية أجزاء أي الله بيتبقى يدى da hukunci wato na matsalan zakka ga wani annabi ba ko wani wani annabi haka kawai ma'ana shi annabin ya hukunta wani abu a Allah da kansa ne ya hukunta matsalan zakka saboda shahin dukiya ne kar mutane su halaka su rena annabawansu su halaka shi yasa Allah da kansa ya raba bai yadda wani annabi ba ne ya raba ba gashi nan a cikin suratul tauba can karshe inna masadaqatu lil fuqara wal masakin ko har zuwa mutum takwas yace ja'ala zamaniyata ajza'i Allah sai sanya zakka kashi kashi har takwas mutane takwas za a raba ta kashi kashi din nan a basu yace fa in kunta minhu in har kana cikin su to a dai duka haƙƙaka sai ba ka haƙƙinka ma'ana dai annabi yana nuna masa fa ya gano shi ya zo ne kawai dan neman kawai ya bashi ne kawai babu yana da hali kuma ita in kana cikin su sai a baka to kaga wannan cikin koyarwa da na ce hadisin yake yi izina da za mu ɗauka ko lessons of the hadith mun faɗi biyu to wannan na uku kenan idan mutum yana da hali kar ya fiye roƙo kar ka fiye roƙo kana da shi sai tora yana jawo ciwon kai da ciwon jiki kare kulla da su kenan in ka musa kuma bismillah kai ta roƙo a halin kana da shi amma fa falamma asbahat yayin da asubahi ta yi ƙultu ya ce sai na ce ya rasulallah ya kai ma'aikin Allah أقل إمارتك فلا حاجة لي فيها يا رسول الله kawai ka karbi jagorancin nan na dama da shi ni ba da bukatar kawai ka riƙe kawai ni ka fara so wala haji da rifiya ba da wani bukata cikin wannan shugabancin kawai ƙala annabi ya ce walima dan ne ma'ana kamar a tambaye ka me zafi wani shine annabi ya ce masa walima dan meye za ka dawo da shugabancin ka ce karba qultu yace sai nace wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ziyad ibn harith kenan yace sabituka taqulu naji ka kai ya rasulullahi kana cewa la khaira fil ibarati li rajulin mu'minin babu alkai tattare da wato cikin shugabanci ko jagoranci ga mutum inda mumini ne wakar amantu ya ce hakika ni kowa na imani ina da imani an gane bayani ka ce ba alkairi cikin jagoranci ga mutum in mumini ne ni kuma mumini ne ta ga kawai ba makawa sai a karɓi shugabancin kawai wa sami'tu ka taqulu naji kuma kana cewa ya rasulullahi man sa'ala nasa aw wa'ada ghainan fasuda'u fi ra'si wa da'in fi batni duk wadda na ji kana cewa duk wadda ya roƙi mutane a halin yana da shi da wadata to wannan roƙon da ya ciwon kayi ne zai jawo zai jawo masa ciwo a kansa wada faifaf ne da kuma ciwo a cikinsa wakar ta alfuka wa ana ganiyo kuma hakikan na tambaye ka lokacin da na tambaye ka na ina da shi na tambaye ka na tambaye ka ina da shi kuwa ƙara annabi sai ya ce masa huwa za ka haka ne wannan magana haka take in dai ka tambayi mutum kana da shi din ma'ana wannan abun zai same ka wa in shi ta in kana so ka ga dama fa ko ka riƙe wannan jagorancin ka ci gaba da jagorantar su wa in shi ta fada in kuma ka so ka ka bari kawai da da kalma ce mai faɗin ma'ana da amma wannan tana nufin bari ne ka bari in ka gada ma ƙara ya ce ƙultu sai na ce bal ad'u yace kawai ya Rasulullah ni zan bari kawai mai ran rike ba shugabancin ma na zan bari kawai kala sai yace fa dullani ala rajulin
wallahi
annabi yace to ka shiryar da ni zuwa ga mutumin da zan jibintar da shi jagorancin waɗannan jama'an taka fadallaltuhu ala rajulin min alwaqt sai da shiryatar da shi zuwa ga wani mutum cikin wannan jama'a ta fa wallahu sai ya jibintar da shi jagorancin su ya nada shi amiru nasu qala yace ya rasulullahi ya kai bakin Allah inna lana bi iran to ga wani kuma nan lallai muna da wata rijiya idan kana shita'u idan damuna ta zo wasi ana ma'uha ruwan wannan rijiyar sai ya yalwace mu ya ishe mu sai ya ishe mu fata tamara alayhi sai mu taru gaba ɗayan mu akan wannan ruwan mu ta amfani da shi wa idan kana saifu idan kuwa rani ya zo kallama uha sai wata yin dankaran ya ƙare fata farraƙana ala miyahe man haulana sai mu warwatsu mu tafi neman ruwa a gurin ruwaye na wanda suke kusa-kusa da mu an larabci akwai jami'in ruwa mu ne ba mu da jami'insa ko da yake sokotawa suna suna jami ruwaye sun kare amma muka ruwa kawai mufrad a da larabci kaga ai kawai ruwa amma su miyawu jami'in ruwa ne ruwaye da turanci ma kawai wata a waters ba wata kawai ruwa so wa inna la nastati'u al-yawma an natafarraqa yace amma yau ba yanzu kam yau din da yake nufi al-yawma nan a halin da muke ciki yanzu la nastati'u al-yawma an natafarraqa a yanzu kam halin da muke ciki ba za mu iya warwatsuwa mu tafi wurin makwabta din ba neman ruwa dalili yace kullu man aulana aduwwan wanda duk yanzu suke makwabtanmu a gefe-gefe nan a yanzu dukkan su kafurai ne makiya dukkan su kafurai ne far'un laha wannan hamzar da yake kan aliyu bakin babu shi far'un laha far'un laha ai ya si ana ma'uha ka roƙa mana Allah akan wannan ruwan ya yalwace mu kowane lokaci ba sai a damuna kaɗai ba ko bazara da huturu kala yace mutumin shi zai yace fada'a bi sab'i hasayatin kaga wannan madda din da ita da alin har yanzu ita ce dai irin ta wancan din da din nan kaga wancan na da din irin na hadisi da ma yuri muka ila ma la yuri muka bar abin duk da kake shakka ka koma ga abin da baka yin shakka ka aikata shi kaga nan fada'a kaga fada'a za ka iya cewa ya kira fada'a ya yi addu'a fada'a ya yi da'awa fada'a ya yi mai kuma da'a ya kira da'a ya yi addu'a da'a ya yi da'awa da'a ya yi mai kuma ya bari sai mai kuma suna da yawa to amma nan wanda abi sab'i ya sayatin sai annabi yayi umurni a kawo masa tsakuwa guda bakwai yayi umurni a kawo masa tsakuwa kwani guda bakwai fa farrakahunna bayna kaffai fa farrakahunna baina kafai mai farraka ai hakka hakka hunna da haka da ni kenan an gani shine farraka fa farraka hunna sai ya goggoga su ya jujjuya su a hannun yana goggoga su a tafukansu guda biyu shine to rap kenan ko rap r u b ko kuma ka ce scrub scrub s c r u b scrub mana ya goggoga su a tafukan hannayensa guda bakwai din nan ya goggoga su wa ƙala sai ce idan a taitu muha idan kuka je wurin rijiyar taku da kuke complain a kanta fa'al uwa idatar sai ku jefa guda ɗaya a cikin tsakankanin nan wani kurusman lahi sai ku ambaci Allah ku ce bismillah sai ku jefa ɗaya sai ku sake ce bismillah ku jefa ɗaya ku sake ce bismillah ku jefa ɗaya ba wai duka sharar za ku jefa su ba ɗaya bayan ɗaya kowanne kuma ku kira sunan Allah da suka aikata ka fa mastata'u an yanzuru ila qariha fa'ad daga ranan ba su sake ganin ƙasan wadda rijiyar ba ba a sake ganin ƙasar rijiyar kullum ruwa kawai da kuma da zarar damuna ta ƙare sai ruwan ya ƙare ruwa ta baro gitin moita da wurin haka da ruwan a tsakiya tun shi ke nan an je gefe da gefe ana nema tun da annabi ya yi wannan aikin daga rana ba su sake ganin ƙarƙashin ruwan ba shi ke nan kawai ruwa ya dawo irin yadda rijiyar gidan sahabin manzala su sallam a nasu ɗan maliku da je shi kuma complain ne ya shi ma rijiyar ruwansa gidansa ba daɗi baya shawuwa annabi ya ce an shiryatar da shi zuwa gurin aka kai shi yana tsitta ya wusa mai albarka a ciki shikenan ya dawo dukkan madina ba wanda ya kai shi daɗi na gidan anas dan malik yawa ga wannan ma kadai in shi ne kadai annabi ya taɓa yi ruwa ne gashi amma tsakon fari ne ya sa su a hannu sai gurguga ya jujjuya su kawai ya ce ajiya jefa ɗaya bayan ɗaya da bismillah kawai a game zai faru daga ranar ba sake ganin wani abu in an leƙa rijiyar ba in ba ruwa ba ƙasar rijiyar ka a gawai gashi ruwa ya ƙare ana ganin ƙasar babu ba sake ba to kaga ina ko wasu mutane a anguwa da rijiyar anguwansu yake kafewa in kai ma mutum ne kamar annabi ai sai a zo a yi a kawo ɗauki a wurinka ke ka tabara tun da kai mutum ne kai kamar annabi ne gaje mun ji labari hadithin da tabarani ya riwaita ya tabbatar mana daga wato ziyad ibn al-harith ga abinda annabi yayi to tun da kai ma kamar shi ne gashi ga zuwa ku bakwai gogoba su a hanka mu je mu jefa mu ma da bismillah ɗaya bayan ɗaya sai a goga in ba ta a kai ba sai a irin ta abuja ne wai ba mu jayi ba kai wallahi sai lawa kai wai annabi ya shafa idon makafo sai su bude ko shi mu sai lawa shi ko in ya shafa idon mai gani ba sai su rufe wai ya tara su zai musu mujiza ba shi ba iri annabi da ya shafa ba ido kawai sai ka dawo makafo saboda haka dai a takaice dama na ce wannan hadisin shi za mu iya kokari mu fassara shi a cikin wannan zama kuma lokacin mu yayi alhamdulillah za mu takaita karatun namu a nan sai zama na gaba dai muna da gayya kala-kala har guda uku na farko in Allah ya kai mu gobe in an sauko daga juma'a muna gayyatar daurin aure a nan kofar gidanmu kofar madibin gani amma ta yamma kofar gidan kawo ali kenan muna gayyatar ɗan uwa a yaɗa mana wannan gayya kowa in ya je ta angoyinsu wanda ba su jijji ba gaya musu muna gayyatar daurin aure za a daura auren kalmar gobe in Allah ya kai mu amma zeno ɗin shi ne ƙofar gidan kawo ne da aka musamman kukan nan mun gaya kowa kuma in dai ba uzuri ya kama shi ba ban mu yafe mara ba wani da gaske ka ji da kyau eh har kai din ba har kai dukan kowa da kowa in dai ba uzurin da ya fi karfin mutum ba ban mu yafe mara ba ɗaya kenan wannan shi ne gayyan fari ana sauka daga juma'a muna gayyatar kowa da kowa ɗaurin auren nan bayan nan kuma shi wanda zai yi auren sai da salihu insha Allah yana gayyatar mu da zarar an sallame sallar la'asar zikiri ba wai halala ba tukuna yana da yawa baya abin da hankali akwai zikiri ana sallame la'asar kyanta ma kenan mu sallar la'asar kuma alhamdulillah muna da bako shehin malami zakiri ma'rufun lada kullum man hazara huna shehu morigo amma insha Allah shi zai zo ya rika mana kafin time din hailala yayi sai a jona kawai za a rike da'ira ta zikirin tsaye da harrakawa kafin time din haila ya yi sai a yi ana sai da kawai sai a zo da wannan kuma ma'ana canjin giya kawai za a yi wannan ana yi a tsaye kawai sai koma a zaune kawai to saboda haka wannan shine na fari gayya na biyu kenan amma a hidiman auren bayan an daura wannan shine gayyan fari shine na zikiri bayan zikiri kuma ana sanarwa kowa hailala kuma wanda yake gaban mu shine ranar asabar in Allah ya kai mu shi dai bisan masar mai aure sai misalan yana gayyatar mu walima da daddare karfe takwas daidai kamar yadda muke fara karatu a wannan masallaci sau da za a yi fara karatu nan ma dai har yanzu a tsangayar shi da zero ne san zero san zero za a yi duka abubuwan activities din walima kuma wanda za a yi kila ko zai zai zama da fulani ko ba zai zama ba wannan wannan kun san dai yadda walimomi su ne muna fata Allah ya sa wanda duk ya halarci walima in Allah ya sa bana ya dan noma wata bature ya kai sha to wani ce wani ɗin wani ake to ya kai shawari a majalisa ta gidansu majalisar koli ta gida ba amma ba ta tarayya ba ce shi ma lalle banan nan ba ya ba ba ina ganin ba ya kamata ba da yawa a yi da girmamawa ba kana nema muna fata za a shajja a wasu moral ɗinsu zai hari wataƙila su da auren fari ne da mutum kaɗai ka ana da aure na biyu ne sai in ce ƙila sai mu ɗaura akan wani karatu da muka taɓa fara na islamic polygamy a ba na son haɗa mata da mazansu irin wannan karatu yana haɗa rikici yawa kasan wani yana zaune bai san fa'idar tsarin mata ba in an zo an ta jawo hadisai da ayoyi ya ji falala ta kai mai karo kawai zai ce da ai shi wannan shekarar ba za ta wuce ba sai ya karo mata kaga sai a kullaci mutum a fara kai mai hari to za a yi halin dai wannan auren fari da zai yi daga da matasa za a yi za a ɗan caza su saboda da yawa su ma su rikirkice ko gidansu kawai kamar yadda wani ya bani labari a tsangiyar da muka yi za mu yi wannan walima wani bayan Allah kawai mun yi walima shekarar da aka buɗe da'ira cikin almajirai da suke wurin an yi waliman mai sunan kanin su arama gwani abin nan tasi an yi waliman sa ne aka haɗa da bikin buɗe da'ira ai wani da ya ji falala da aka kawo da muhimmancin aure kawai tattara nashi ko matsayin da kawai ya je wuri baba sai ce nan duniya sai an mai aure baba ya ce ba karatu ba ya ce ina shi ma kawai ba zai taɓa yarda ba kawai sai an mai aure dan yar baba ya lallaba shi ya ce mai ya zo tukunna ya ƙari ta wannan shekarar an yi damuna aka gama kaza kaza za ka yi za ka yi to ya dawo bisa sharaɗi ana gama damuna haram mai ke bayan da labari da ta jari ya ce ya tattara kawai ya koma ya ce to alƙawari a da ce ba lalle lalle kan da aka yi masa ba an gani aiki ya yi wani ba ta yi na za mu samu musamman ma iyaye su sassauta lefe idan babu wahala sosai ai matasa babu wanda ba zai aure ba amma lefen nan shi ne gaye da ya zo ya dukkan loro ɗinsa ya ce da ta ce ba ya gidan musulunci a turo in yi cika wani gasa iska wani ta ke dawa ba gaya duk inda yake ya nutsa ya zo kawai ya yi ƙariya kawai ya koma ya je ya kwana jujjuyawa yana kallon filin yana tabakuri a kan ƙarya amma da an ce ya turo to yadda ka san raƙumi ya ɓata bai san hanyar da hawa ba ya tafi kenan to kaga gaskiya akwai abubuwa da yawa suke hana gayu yin himma a yi aure ana so mun sani amma babu abun ne kawai sai a hankali to Allah ya taimake mu ya sa a yi sa'a farkon sa da karshen sa da tsakiyar sa gaba ɗaya Allah ya mamaye shi da albarka da Allah hayi shi wannan aure da aka sa aka baza a daura ya ba su zaman lafiya ya haɗa kansu ya kore dukkan wato talauci da baƙin ciki da kuma husuma a tsakanin su albarka manzo Allah sallallahu alaihi ya ba su nitsuwa don shi ne ake neman aure ya ba su nitsuwa ya ba su zuri'a ɗanyi ba wanda za ta amfani al'ummar musulmi gabaki ɗaya ba wai su kaɗai ba albarka shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ina ga wannan shine gayyar mu na ƙarshe ran asabar kenan walima kuma yana tunanin zan je wurin baba na bauchi da zai lawa lura na asabar kai saboda haka ne ma bamu da karatu rana tun yanzu ina gaya ma kuma gobe muna da karatu magana da na faɗa in can babu ta gobe kawai muna da karatu wanda yake da niyya zai je inda zai je sa na zikiri to mun tashi da karatu da tara za mu tashi muna shafawa sai ka wuce amma za mu karatu a cikin gobe na lafiya in karatu gobe ne da za mu gaskiya ba kowane lamari bane zai hana mu karatu daga daga haka insha Allah za mu iya kokari mu da maintain da haka dai kawai a karatu gobe ai kowa ya zo shi kuma da wuri ku kuka ce a dawo da shi tabbas da haka kuma ba ba sai an yi wata magana ba ku ya ku kuka ce takwas yanzu dare ya fara wane ne wane ne to an dawo da shi you must you must to come very early before the time so that ku fara a lokaci gani wannan bayan Allah ya kai akwai wata gayyata ban da shi ba wata gayyata suna a gidan gugu ran lahadi Allah ke Bala Ibrahim yana gayyatar mu suna in Allah ya ba ba fa shi ya aibe ba ba wansa ne ya ga to wansa ne ya samu karuwa gunda ai ai gyara kuma gobe ma akwai sunan Allah ya kai Allah ku tuna ne saboda ku nuna min time shida da rabi na yi kawai ko ba mu gama abin da za mu yi ba ku nuna min kawai
sai da dare ne insha Allah gobe da safe karatun asubahi ba muna da sura gobe a gidan Alhaji Adamu mai magani Jauro Musa na kemis wata gida Umar ba ka san gida da mai amirin na ne Alhaji Adamu da sai mota ba
kamar wani guri hakan nan wanda ba maka ba madina ba na
kamar masarar anan najeriya Eh.
ne aka ga irin wannan ga takun kafa sannan ga wuri da ruwa kamar damshin alwala an yi alwala hakan nan eh ruwan bi ya tsotse amma ga wurin da leman wurin ga inda aka kafa mashi sai wasu suke cewa wai wannan kafan manzo Allah ne ga inda ya alwala ga inda ya aje mashi to ya abu Na.
ne kun
Allah ya faɗa mana duka tsayayyaki annabi ne zamanin sa kan da jikinsa ɗin nan bai zo nan Najeriya ba. sai dai kuma yana nan tare da mu ma inda kana so shi muna tare amma wai a ce ya taso yadda yake zuwa sham siriya da sauran wurare wala ya ɗauka wanda ya zo nan akwai sahabbai daga cikin sahabbai da wanda suka zo afirka irin ukba bin nafi shi ne buɗe afirka ukba bin nafi ukba dan nafi an gane amma ma'aiki dai ba shi ba nan ba ya kariya yana wani ƙarya wani ta faɗi wani nan dutsen je ba wai wa'annan ya taɓa ruwa wurin wai har ma ga inda ya yi wane ne wane ne ƙarya mutane ba ta da ya zaɓa wa ƙarya to ubba bin nafi shi ya zo ya buɗe afirka karkashin jagorancin abrunul as radiyallahu anhu shi ya turo shi ya zo ya buɗe mana afirka ya kawo musulunci nan da ya nausa kuma sanda ya je sanda ya iso ruwa tukuna ya ce Allah na akwai gari bayan nan na san akwai wuri bayan nan da na kai musulunci can uku min nan kwarai da nisa so wannan da shi ne takaitaccen wannan ba magana ba gaskiya ba ne wannan magana na'am سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين